بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى وهو الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي وهو بسمرقند والإمام البخاري في بخارى في زمن واحد أليس كذلك؟ كتابه كتاب عظيم مقدم على كثير من الكتب لدرجة المؤلف فإن الإمام مسلم تلميذه يكفيه فخرا أليس كذلك؟ طيب ولكن العلماء مثل إمام مالك وإمام الدارمي يأتون بأحاديث ضعيفة في كتبهم لماذا لا نشتغل بالكلام عليهم هؤلاء الأئمة إذا رأيتهم أتوا بحديث ضعيف لا يأتون به استدلالا إنما يأتون به إما للشواهد يأتون به شاهد وليس هو هو ليس هو أصل المسألة مثل الإمام الإمام مالك يأتي بحديث ذلك أن الحديث ينقسم إلى قسمين من حيث القبول أو الرد ينقسم الحديث من حيث القبول أو الرد إلى قسمين مقبول ومردود والحديث المقبول لا كلام لنا فيه إنما هو الحديث المردود الذي هو الضعيف وإلى كم ينقسم الحديث المردود ينقسم إلى مردود لسقط وإلى مردود لطعن والمردود لسقط خمسة أنواع الإرسال أو المرسل الانقطاع أو المنقطع الإضال أو المغضل التدليس أو المدلس التعليق أو المعلق مفهوم هذه طيب هذه الأنواع الخمسة ضعفه خفيف ضعفها خفيف لذلك تجد إمام مالك يأتي بحديث يقول الذين يقولون هذا حديث ضعيف هذا حديث ضعيف الواجب عليهم أن يبينوا وجه الضعف لذلك لا تراهم إلا يقولوا في إرسال في انقطاع في تعليق في إيضال في هذه كلها أسباب خفيفة تنجبر بمجيء مثلها إذا جاء الحديث فيه إرسال وجاء حديث آخر فيه إرسال وجاء من طريق آخر فيه إرسال أيضا يدل على أن, أن هذا الحديث له أصل فيعملون به هذا الإرسال الانقطاع الإيضال التدليس التعليق شرحنا هذه المسائل المسائل الصعبة هي مردود لطعن ذلك أن المردود لطعن صعب أمره وينقسم إلى عشرة أقسام إيه؟ مردود لطعن ينقسم إلى عشرة أقسام خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط نسيتم نسيتم أما أنت وإن مسألولين دكاكين وإن مسألولين كل, كل ku kula da su ku rike su wata rana wallahi za zo ana neman ilimin hadisi shi an nemi inda kuke ba ko ina ake sa ake yin irin waɗannan abubuwa ba kai dai ka ɗaura zuciyarka ka yi karatu ka je kana maimaitawa a gida za wata rana dole za a zo ana neman inda ina ana neman ilimin hadisi sai an nemi inda kuke kada ka rena da kanka in ka ji manyan malamai aka ce sun kawo hadisi da'ifi kamar imam malik ma'ana raunin shi ba mai tsanani ba ne ko dai irsali ne ko inqita'i ko i'dali ko tadlisi ko ta'aliki waɗannan duk suna da sauki kan mardudul lita'an mardudul lita'an shine wanda aka ki karban shi saboda suka cikin mai riwaya shi kuma ya kasu kashi ya gida goma ne guda biyar suna da alaka ne da adabt guda biyar suna da alaka da al'adala waɗanda suke da alaka da adala din shine kazbin rawi tuhumatu bil kazib fisquhu bid'atuhu jahalatuhu duk sa'an da aka samu sanadi fihi kazzab aw muttahamun bil kadhib aw fisq aw bid'a aw al jahala hadha la yumkin an yanjabir abadan ba zai gyaru ba in ya zo ko hanyoyi dubu ne ba zai gyaru ba to amma wanda aka ki karban shi bi sababin dabt bi sababin dabti ne wahamun rawi fushi galatihi zuwa hifzihi wa'annan sabubba guda biyar su ma duk wa'annan mardudun li ta'anin wa li saktin ba za ka ga manyan malamai sun kafa hujja da su ba wa'ancan da suke kawowa kuma ba su kawo su asali su kafa hujja in suka kawo babi sai su kawo aya ko su kawo hadisi sahihi to wannan matsalan ta tabbata kenan to suna da hadisai kuma da suke da waɗannan rauni raunin da ba shi da tsanani ba ba mai tsanani ba to shi su kawo su daga baya ba suna kafa hujja da hadisi da'ifi ba ne suna kawo shi ne su mara ma hadisi sahihi baya ya kara mishi karfi kamar yadda za mu kawo misali nan yanzu insha Allah kan a rinka wasa da ilimin hadisi yana da wahala yana da wahala duk wanda muka yi karatu da su tun diploma har digiri har masters har menene duk cikin birni da yan ɗarika su da yan sunnan su da yan izalan su da kowane ne suka ce wallahi tallahi kafin darar hadisi ba mu san darajar ilimin hadisi ba ko sanadan ko matanan duk me ake karantawa duk maulidi da ake rawahu bukhari ba arba'un hadisin bane ja'a ya zo kala ya ce ha ha ba haka ke ba kala ya ce ja'a ya zo ha ha mai ha ha tahwil sanad yaro ka ce mishi ha mai kenan ma'ana filu amrin kenan ka ce ha filu amrin ne ina mana ha bude bakin ka eh to amma ta yaya ba haka ke ba to shi yasa sai aka zo aka nuna ai wannan tahwil sanad ne ina ma'ana tahwil sanad ya rawaito hadisi ta hanya biyu yana da dama yana tafiya yana tafiya shi dakata a nan sai koma akan wancan sanadin kuma sai kora sai ya tafi kwarewa ke da ji da isa a cikin sanin ilimin hadisi yasa kada ku rena da abin da kuke yi kowa kana da exercise book ko jota ko takarda ko menene duk sa'an da aka zo aka yi karatu in kaga wata fa'ida sai ka rubuta in baka samu wata fa'ida ba in ka je gida karatun da aka yi sai ka lakasa na taba kawo muku exercise book na ya fi shekara arba'in har yanzu wani lokaci sai na koma na duba mai nake na rubuta wancan lokaci in ka tashi makaranta ka je kafin ka kwanta ka yi bacci sai ka zauna duk abin da mala ya fada sai ka rubuta shi ka aji da haka ake samun a rike a kayyade ilimi har ya tabbata an fahimta to insha Allah Imam Malik muna tare da kai har abada sai dai mun karanta muwatta ne muka gama karanta muwatta da kankanbanmu da karambaninmu da jahilcinmu da karancin iliminmu muka ce wai za mu karanta muwatta kuma muwatta yana da wahala sai sa duk wanda ya hadu da matsala matsala matsala shi ya zo a tattauna a nuna mishi yadda zai je shi ma ya karanta ya karantar abin da ake so kenan insha Allah yanzu an daina gudu daga babu wudu'i ko daga babin alwala ko insha Allah za ta karantawa to sai muka dawo kitabun darimi darimi manyan malamai guda biyu ne akwai Usman bin Sa'id ad-Darimi Muhammad bin Usman bin Sa'id ad-Darimi shine fi raddi alal jahmiya shi littafin raddi alal jahmiya amma wannan sunan shi Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi as-Samarkandi قال الإمام رحمه الله سبحانه وتعالى كتاب علامات النبوة وفضائل سيد الأولين والآخرين أنقنا ميبود للتافش كتاب علامات النبوة للتاف على مؤمن النبتة وفضائل سيد الأولين والآخرين da bayanin falalan shugaban na farko da na karshe wane ne shugaban na farko da na karshe sallallahu alaihi wasallama قال الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الحافظ رضي الله عنه وأرضاه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل والضلالة وي حال da mutane suka kasance kafin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na jahilci da bata wannan babban magana kenan yayi fa ma kana alaihi nasu annasu ya hada faris da rum kuma kowa ya san farisa da rumawa suna da hazara suna da technology suna da ilimi suna da abubuwansu amma tun da ba shari'ar manzon Allah bane aka ce jahilci ne da bata ina ma'anan wannan kada ka taba zaton cewa akwai wani technology ko wani ilimi da zai ci karo da abin da manzo Allah ya zamo da shi ya zamo abin la'akari da shi a jahilci ne da bata shine ma'anan wannan magana kenan ma kana alaihi nasu qabla mab'asin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama min al-jahli wad-dalala halin da mutane su kasance kafin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na jahilci da bata duk shari'a in ta saba wa shari'ar manzon Allah ya zama jahilci da bata kowane lokaci ne an fahimta قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن العامش عن أبي وائل عن عبد الله قال يتي قال رجل ونمت يتي جاء رجل قال رجل جاء رجل سيمي جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتمي فقال يا رسول الله سيتي يا منزون الله صلى الله عليه وسلم أي آخذ الرجل بما عمل في الجاهلية za a kama mutum da abin da ya yi laifin da ya yi lokacin magusanci lokacin jahiliya gashi ya zo ya zama musulmi musulunci ya zo ya zama musulmi yanzu wa'annan abubuwan da ya yi lokacin jahiliya kafin zuwa musulunci Allah zai kama shi da shi faƙala sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce man ahsana fil islami lam yi akhaz bima kana amila fil jahiliya duk wanda ya karbi musulunci kuma ya kyautata a cikin musulunci abubuwan da ya baya sun wuce kenan ba za a kama shi da abin da ya lokacin maguzanci ba kafin zuwa shari'ar musulunci ba wa man asa'a fil islami ukhidha bil awwal wal akhir ma mana man asa'a fil islami wanda duk yayi me eh ya munana a cikin addinin musulunci za a kama shi da laifin maguzanci da laifin yanzu to yaya kenan ina mana man asa'a to labudda asa'a nan sai a neman ma wannan kalmar ma'ana da za ta dace da asa'a in yayi sabo ba asa'a bane in yayi kaza ba asa'a bane to sai a kama shi da abin da ya kuma an ce al-islam ya jubu ma qablahu eh wanda to wanda ya yi ridda ya bar musulunci saboda ridda kafirci shi shine akbarul isa'a haka ibn hajar ya fassara yace wa man asa'a duk wanda ya karbi musulunci abinda ya wuce ya wuce amma in yayi ridda za a kama shi da farko da na yanzu an fahimta tai to za ku gani hadisin ya ce menene sahihi ko to za hadisi na biyu kuma za ka ji me zai ce to sai kaga raunin da ke ciki ba mai tsanani ba ne ba ya kawo hadisi na farko ya tabbatar da ababin to zai ko ya kawo hadisi da'ifi raunin mardudun ne lissaktin an fahimta ba kuma shine ummul babi ba wannan hadisi قال أخبرنا الوليد ابن نضر الرملي عن مسرة بن معبد من بني الحارث ابن أبي الحرام من لخم عن الوضين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ونمت يازو وجمع وأن أن رجلا أن رجلا سؤالك مبهمات وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قالت امرأة العزيز أنا أتي مبهمات القرآن وأنا مبهمات الحديث sai an bibbi an san ko su wane ne an fahimta anna rajulan ata annabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inna kunna ahla jahiliyatin wa ibadati awthani mu mun kasance maguzawa ne muna bautan gumaka muna bautata ma gumaka fa kunna naqtulul aulada mun kasance muna kashe ƴaƴa an fahimta ko wa idza bushira ahadun bil unsa muswaddan yatawara min su'i ma bushira bihi ayumsiku fi turabi am yadussuhu fi turab ala wa idza al maw'udatu su'ilat bi ayyi zambin kutilat sai ta ce ya rabbi kutiltu bila zambin fa kunna naqtulul aulad wa kanat indi bintul li yace ina da yata da take so na tana son inda nake da na kira ta sai murna ta sheko da gudu ta zo falamma ajabat wa kanat masrura bi du'ai idza da'awtuha da na kira ta sai ta amsa kuma tana jin dadin in kira ta ta je wajen abba fada autuha yauman wata rana sai na kira ta fattaba'atini sai ta sheko ta zo wajena famarartu hatta ataitu bi'ran min ahli ghayra ba'irin fa akhadtu bi yadiha faraddaituha fil bi'r wata rana sai na kira ta sai ta sheko da gudu ta zo sai na kama ta muka na wuce wurin wata rijiya bai na kai baki rijiyar sai na dauke ta na jefa cikin rijiyar fil bi'r وكان آخر أهدي بها أن تقول ƙarshen abin da na ji tana fada shi ne ya abata ya abata tana cikin rijin tana ya abata ya abata fabaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta wa kafa dam'u ainai da manzo Allah ya ji haka ya tausaya mai yar sai manzo Allah ya kuka har hawaye ya zubo fa qala lahu rajulun min julasa'in nabiy sallallahu alaihi wasallama sai wani cikin waɗanda ke zaune sai ce masa a hasantar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka zo ka bakanta manzo Allah ka bata manzo Allah rai ka ka wannan magana da ta da hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu Allah ce da shi kuffa kai shiru ka kyale shi fa innahu yasalu amma ahammahu ya zo ne yana tambayan abin da ya dame shi thumma qala lahu sai manzo Allah ya ce masa a'id alayya hadithaka ka sake maimaita abin da ka faɗa din nan fa'ada shi sake faɗa ina da ƴata tana so na da na kira ta sai ta sheko da gudu ta zo wata ranar kira ta ta sheko ta zo sai na kama ta da jefa rijiya ƙarshen abin da da tana cewa ya abata ya abata abba abba fa'adahu fabaka hatta wa kafa dam min ainihi ala lihiyatihi sai da hawaye ya sauko kan geman manzo Allah mai daraja ثم قال له سألنا سيما زن الله يتيمسا إن الله بالتوكيد قد وضع عن الجاهلية ما عملوا فاستأنف عملك tabbas Allah ya yafe maguzanci abinda aka yi tun da an karbi musulunci ka sake sabuwar rayuwa yanzu a yanga wannan kisa mai ban takaici mai ban mamaki ko? to za ka ga abinda zai fada an kawo shi ne a karfe ko shahidi ne ko an kawo shi ne don wasu matsaloli haka hadisi na uku kala akhbarana haru ibn muawiya an ibrahim ibn sulaiman al-mu'addib an al-amash an mujahidin kala حدثني مولاي أن أهله بعثوا معه بقدح فيه زبد ya ce mutane su suka aike shi da mazubi da tukunya ko kwano ko mazubi akwai man shanu a ciki wa labanun ila alihatihim suka ce ga man shanu ga kindirmo ka je ka kai magumakanmu qala ya ce famana'ani an akula azubad li makhafatiha ya ce ina tsoron gumakan shi na kasa cin na kasa shan nono na kasa cin abincin ina girma gumakan ina tsoron su to me zai faru kala faja'a kalbun fa akala zabad wa shariba labad yace sai wani kare ya zo ya ci man shanun kuma ya sha nono thumma bala ala sanam sa'annan yayi bawli bawli akan gunkin wa huwa isafun wa na'ila gumakan su ne isafu wa na'ila ba haka wani balarabe ba yake ba suna bauta ma abun da shega sa'al abdila yazo yana fisari kai yace arabbun yabulu thu'la bani bi ra'sihi faƙad zalla man balat alaihi sa'alib a rabbun ya bulu bani bi ra'sihi yanzu ubangiji da ake wata shine dila abin nan zai zo ya fi sari a kansa laqad zalla man balat alaihi sa'alibu duk abin da duk wanda abin da ya fi sari a kan shi ya kaskanta ashe ba abin bautatawa bane ba قال هارون كان الرجل في الجاهليه sai ci gaba da bada bayani ya ce mutum ya kasance a lokacin jahiliya da maguzanci iza safara in zai yi tafiya zai yi bulaguro hamala ma'ahu arba'ata ahjari sai ya ɗauki duwatsu guda hudu talafatun liqidrihi guda uku zai kafa murhu da su ya ɗora tukunyansa ya dafa abinci ya ci warrabi'atu ya abuduhu na hudun ya ajiye shi yana bautata masa an fahimta wa yurabbi kalbahu wa yaqtul waladahu yana kula da karensa amma ya kashe ɗansa maguzanci jahilci jahiliya kenan maguzanci kenan maguzanci kenan ba haka bane ba ai ana yin shi a hankali yanzu yana tafiya yana dawowa a hankali motar miliyan kaza daga taba wannan motar gara ka taba ran shi gara ka taba ran ɗansa ba haka bane ba baya faruwa to maguzanci kenan ba shi da kyau Allah ya kiyaye shine jahiliya shine maguzanci to akwai jahiliyatu ma qabla al-islam akwai jahiliyatu ma ba'da al-islam bayan addinin musulunci yazo aka yi addinin musulunci to a hankali kuma ilimin na tafiya addini na shekaru kuma aka shigo da wasu jahiliya shine aka ce jahiliyatul qarn al-20 yana nan ana ta yi har yanzu in baka yi hankali ba sai kai ma ka shiga ciki kana yi baka sani ba eh maguzanci kenan ai ana jin amun ji ayyukan maguzawa ko suna kula da karnukansu suna kashe ƴaƴansu kaga ya kashe ƴarsa ya jefa ta cikin abin nan eh sai ya kashe ɗansa don kar ya ci abinci tare da shi ya kashe ɗansa don kar ya ci abinci tare da shi ya kashe ya kashe ƴarsa don wai haifar haifar ƴa mace aibi ne a wajensu وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيدسه في التراب أم يكون أم فهمت؟ تونا أي ما غزنشيك أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون hadisi na hudu a yanzu ba gaggawa ko ba sai ya yi gudu ba ko da haka muka fara buhari muna tafiya daga baya aka kawo fitintinu sun fi a kirga muna gudun kar a kore mu kar a sali ana ta gudu har allah ya sa muka gama abin da muka gama to yanzu kuma ai za mu yi muna tafiya a hankali har lokacin da allah ya hore aka duk abin da za a karanta a karanta a tsanaki ko قال حدثنا مجاهد ابن موسى قال حدثنا ريحان هو أبي هو ابن سعيد السامي قال حدثنا عباد هو ابن المنصور عن أبي رجاء قال كنا في الجاهلية إذا أصبنا حجرا حسنا أبدناه sai mun kasance in muka ga wani dutse mai kyau sai mu ɗauke shi mu bai da shi mu bai da shi gunki muna bautata mishi to in ba mu samu dutse mai kyau ba fa ya za mu yi wa illam nusib hajaran jama'ana kufbatan min ramlin sai mu tattara tarin yashi thumma jina bin naqati as-safi sai mu kawo taguwa mai tarin nono mai yawan nono fatufajja alaihi tafajja alaihi ta zo kan tarin yashi din sai ta kwarara nono a tatsa nono da yawa a cikin yashi sai zamo mai sai zamo mai sai sandare sai ya haɗe فنحلبها على الكثبة حتى نرويها ثم نعبد تلك الكثبة ما أكمنا بذلك المكان to sai mu shiga bautata ma wannan tarin yashi da aka zuba ma madara ya haɗe ɗin har iya zaman mu wajen muna bautata mishi kenan qala abu muhammadin as-safiyu al-kathiratu al-alban fatufajja yani an-naqatu idha farrajat bayna rijliha lil-halb والفج الطريق الواسع وجمعه فجاج أم فهمت to mun gama da waɗannan hadisai guda nawa guda hudu an fahimci abinda abinda suka kunsa babu sifatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fil kutubi qabla mab'athihi yace babin da yazo yana bayanin sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin littattafan da suka gabaci manzon Allah a taura injila suhufin Ibrahim wa Musa yaya aka samu sifofin manzon Allah a ciki shine waɗanda suka karanta a taura din su za su bada bayani قال أخبرنا الحسن ابن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن العامش عن أبي صالح قال قال كعب كعب الأحبار أشياء كرنت للتفكو نجد مكتوبا yace muna karantawa maktub mun samu maktuban a cikin attaura me muka samu muhammadun rasulullah tun ba haife shi baki tun lokacin shi bai tun bai zo ba muhammadun rasulullah la fadza wala ghaliza la fadza ba mai tsanani bane ba mai zafi bane ba mai mugun hali bane wala sakhaba bil aswaq ba mai daga murya bane a kasuwa a tada murya a kasuwa ana ta hayaniya wala yajzi bi sayyi'ati sayyi'a baya sakayya in ai masa mugu ya saka da mugu walakin ya'fu wa yaghfir sai dai sai afwa kuma ya yafi annabi isa ya bayyana mana hikiman irin wayannan abubuwan wa zai tuna an manta ya me ya faru eh yana tsaye ma'ana alhanzir ya zo zai wuce ya ce sauka lafiya aka je har alhanzir ya ce ai ba na son na saba mu harshe na fadar abin da bai dace ba ne to shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya so ya saba ma kansa in kai mashi mugu ya saka ma da mugu in kai kaza yayi kaza in kai kaza yayi kaza a'a wannan baya son ma ya zama cikin ɗabi'arsa yasa an kai mashi mugu shi ya saka ma da alkhairi walakin ya'fu yana afwa wa yaghfir kuma ya yafi wa ummatuhu alhammaduna al'ummarsa sune alhammaduna masu yawan gode ma Allah yabon Allah madaukakin sarki yukabbiruna Allah ala kulli najdin suna cewa Allahu akbar mana musulmi yana cikin yana mota ko kan abar hawa in yi hau tudu sai ce Allahu akbar in ya zo gangare ce subhanallah yana cikin adabu safar kenan wa yahmadunahu fi kulli manzila kuma suna gode ma Allah a duk inda suka sauka a duk inda aka da zango yata'azzaruna ala ansafihim suna daura kwarjalle akan rabin akan kugunsu kenan wa yatawadda'una ala atrafihim suna alwala kuma da ma'ana atrafihim gefe gefe ma'ana hannu da kafa da fuska munadihim yunadi fi jawi sama'i mai kiran sallah sama yake hawa ko sama yake yana Allahu akbar Allahu akbar ma'ana wannan sifan tana cikin at-taura ya ce haka muka samu a ciki amma sai su ɓoye saffuhun fil qitali wa saffuhun fil salati sawa'u sahunsu a wajen yaki da sahunsu a wajen sallah duk daya lahum billahi dawiyun ka dawiyin nahali a cikin dare in suka zo suka haɗu in ba ba sai sun haɗu ba gidaje na hade da juna ne wannan na gidan shi wannan na gidan shi wannan na wajen shi dukkan su da daddare karatun alkurani ake sai kaga unguwa ta dauki me kaman yadda kudan zuma in sun hadu suke me to wannan abin haka suke zaka ta jin suna wannan na karatu wannan na karatu wannan na karatu wannan na zikiri ana jin su wa mauliduhu bi makka makka za a haife shi wa muhajiruhu bi taba zai hijira zuwa ina madina haka kenan wannan sifofin yadda suka zo nan kenan a wannan hadisin an fahimta haka yake cikin attaura fa eh wa mulkuhu bisham mulkinsa kuma mana za a bude kasan sham lokacin dauloli guda biyu ne suke daulatul faris ko daulatul rum to da yake daulatul rum su sun yadda da addini da aqida sai dai ba su yadda da manzanci ba manzanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma daulatul faris su majusawa ne suna bautata ma wuta ne ba su yadda da Allah ba ma balle manzon Allah an fahimta to shi yasa da aka yi yaki suka ci rumawa sai manzon Allah da sahabbai manzon Allah ya ga ai rumawa akan risala ne ake magana da su amma akan asalin ubangiji sun yadda to shi ne ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو ال... وعد الله لا يخلف الله sai musulmai suna ta murna alif lamim aka saukar da aya saboda wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya duba farisawa biladul faris furs su suna bautata majusawa ne buta suke bautawa ba su yadda da Allah ba balle manzon Allah amma rumawa su sun yadda da Allah sun yadda da tauhidi sai dai wajen manzanci da suka ke yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanne ne al'amarin su yafi tsanani majusawa wanne ne al'amarin su yafi sauki to shine sai manzon Allah yake al'amarin su yafi sauki su ne rumawa kenan kamar yadda kaga duniya yanzu kasan gabas da yamma haka duniya take tun da ba yanzu ne aka samu ga wannan nan ga wayancan nan ba tun da haka suke manzon Allah Allah ya aiko shi ya zo yayi yaki aka gama da su duka baki daya aka zama musu duk kasashen suka zama kasashen musulunci amma sayyidina Umar zamanin Farisa zamanin sayyidina Umar aka yi ta bude aka yi ta cin su yaki aka yi ta komai da komai to shi yasa suka tsani sayyidina Umar fiye da kowa har gobe don wanda ya je Abu Lulu al-Majusi wanda ya je kashe sayyidina Umar akwai kabarin shi ana bauta ana zagaye ana ana tawafi ga kabarin shi har yanzu saboda murna da ya kashe sayyidina Umar to shi ne sai Allah madaukin sarki gulibatin rumu fi adnal ardi wahum min ba'da min ba'di galabihim sayaglibuna sai aka ce fi bid isnin bid kuma yana farawa ne daga biyu zuwa tara an fahimta to shikenan yaya za a yi yaya za a yi ba wanda ya san yadda al'amari zai kasance kuma da Allah ya faɗi haka lokaci na kai kuma sai da aka ga komai ya canza fi biz isinina din da bai wuce ba sai da aka ci nasara sai da rumawa suka ci nasara biladun rum akan farisawa an fahimta قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني خالد هو ابن يزيد عن سعيد هو ابن أبي هلال عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن ابن سلام أنه كان يقول عبد الله بن سلام أنا cikin manyan Yahudawa ko yazo yayi me yazo yayi musulunta ya karbi musulunci bayan ya karbi musulunci ya zama cikin manya manyan musulmai kenan imanin shi ya yi karfi yace أنه كان يقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتي منا منا منا كرنتا صفو في منزون الله صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين والذي كارئ الأمي أميين سوري الأربعة رسكي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب من وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وحرزا للأميين أنت عبدي كي باواناني ورسولي منزوناكما سميته المتوكل نباش سونا المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها بايا ساكيا إن كما سموه شيء ساكا ماذا الخير سبو دمي yace eh to ai hakki na ne yayi min barin saka mashi shi ma da mugu gobe wannan ya barin saka mashi da mugu wannan na uku yayi to sai kaga kai ma ka samu mugunta a cikin tabi'a ka kai hasara ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya son wayannan duk baki daya ai mun karanta jiya ko kashi kun kuna to kuna ce kuna roko kuna cewa in ba ku in ban ba ku ba ku ce bai muku adalci na bai muku daidai ba ni kuma wannan al'amarin bai dace da ni ba kuma bai dace da ku ba bai dace in ba ku ba ni kuma bai dace a ce na yi rowa ba to ya za a yi kenan an fahimta sallallahu alaihi wasallam walakin ya'fu wa yatajawaz lan akhbidahu hatta yuqima al-millata al-muta'awwija ba zan dauke shi ba zan ba zan kashe shi ba zan dauke shi ba har sai ya mikar da addinin da ya lankwashe ya kauce bi an yashhada Allah ilaha illa Allah naftahu bihi a'yunan umya abude idanu wanda suke ba sa gani ma'ana jahilci kenan da mummunar aqida wa azanan summa da kunnaye da suke kurami wa kuluban bulfa da zukatan da suke an rufe su da rufi ba sa ganin alkhairi duk sai ya yi wannan aikin duk tukun Allah ya ɗauki kayan shi kuma ya tafi to shi yasa abinda aka yi kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya yi kenan an fahimta sunnoni na da yawa ga sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sunnoni ba sunna bace ba ba sunni ne bane ba me yasa ba ma kamantawa za mu fara mu tarbiyyatar da kanmu mu caccanza al'amuranmu tutun cikin attaura kenan sifan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam قال عطاء بن يسار وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام كعب الأخبار يا فدي كوتون كوتين أبن ابن عبد الله بن سلام يفعل قال أخبرنا زيد بن عوف قال حدثنا أبو عوانا عن عبد الملك ابن عمير عن ذكوان أبي صالح عن كعب بن عن كعب في السطر الأول تميكينا أكربتا أنا محمد رسول الله عبدي المختار زاببن باوانا باوانا وانا نزابيش لا فض ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر مولده بمكة وهجرته بطيبة وملكه بالشام wannan duk labari ne da abin da aka fada ko la fazza wala ghaliza sai ka ce to daga yau ni ma zan zan dan fara tilasta ma kaina ina caccanza wannan ra'ayi zafin al'amari da tsananin abugun hali da zan fara caccanzawa wala sahabin bil aswaq to zan zan fara daga gobe in naje kasuwa ba za ta daga murya a ganni na zama kaman kowa ba a ganni na zama daban a tambaya sai na fada wala yajzi bi sayyi'ati sayyi'a wannan yana da dan wahala ko da dan wahala ko da yar wahala ko to sai yasa yana da wahala sai a bar shi eh sai aka manta sai aka manta walakin ya'fu wa yaghfir yana afwa kuma yana yafewa mauliduhu bi makka wa hijratuhu bi taiba wa mulkuhu bi sham ashe tun kafin manzon Allah ya zo zancen hijira na nan an fahimta ma'ana zancen hijira na nan tun kafin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bayyana da matsala ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana zuwa garu hira ya tahabbad ba haka bane ba sai wana nawa ko sai dawo wajen nana Aisha ta shirya masa abinci ya je ya dawo wajen nana Aisha ta shirya na nana Khadija ya dawo wajen nana Khadija ta shirya masa abinci ya dawo wajen nana Khadija ta shirya masa abinci ba haka bane ba to da yazo mas'ala yace na jimma kai na tsoro lokacin da malaika Jibril ya bayyana ikrama ana biqarin abu ya fita da yazo zammiluni zammilu na ji makaina na ji makaina tsoro kar abin na gani din ne zamo shedan ne alaysa kazalik sai ta ce a kalla la yakhzika Allah har ta ce to aje da shi wajen warakata ibnu waran warakata ibnu nawfal ibnu abdul uzza saboda shi ya karanta littafan farko to da aka je me yace هذا الناموس الذي يتنبيه شي da ya bashi ba ce هذا الناموس الذي انزل على موسى sa'annan sai ce min laitani fiha jaz'an iz iz yukhrijuka qaumuka wannan bai tabbatar da hijira ba iz yukhrijuka qaumuka lokacin da mutanen ka za su fitar da kai su fitar da kai daga ina daga makka zuwa madina mana ya ba da labarin hijira kenan tun lokacin hijira bai zo ba an fahimta to ina ya samu ga inda ya samu ba an karanta cikin taura ba maulidu bi makka inda zai hijira kuma zuwa ina zuwa madina shi yasa waraka tubun naufal yana da hujja akan abin da ya faɗa ya tabbatar da haka zai fice yasa ya ji zafi ya ce laitani fiya ina ma da lokacin da haka zai zo ina da ƙarfi ina saurayi ina da ƙarfi zan iya yi amma lokaci ya riga ya wuce watakila ma ba na nan lokacin ko ina nan ba yadda zai yi sai ce iz yi hurijuka kawmuk sai manzon Allah ya mamaki awa mukurji yahum yanzu fitar da ni za su yi ya ce lam ya ti ahadun bi misla ma ji tafi illa uziya ba a taba samun wanda ya zo da irin abin da ka zo da shi ba sai an yi mishi izaya a yi mishi kaza a hana shi kaza a takura masa a yi mishi menene da menene sai da manzon Allah ya zo ya samu kanshi a cikin koriyar makka wata shekara ana ce da ita amul huzn shekaran me bakin ciki wace shekara kenan na na khadija ita ce komai da ba da abinci da ba da kuɗi da kula da menene da menene sai ta zo Allah ya ɗauki kayansa sai kuma me kaga gida ba daɗi kenan koriyar makka kuma baffansa da ke kare shi ya rasu gida ba daɗi koriyar makka ba daɗi to me kenan don ka san duk sa'an da Allah ya hana ka abu Allah kaga ba marowaci bane ba maketaci bane ba mazambaci bane baya bukatan wannan abin saboda kai yayi ya hana ka ne saboda wata matsala saboda kai ma kullun kana yin haka a cikin rayuwarka yanzu don Allah don kana da ɗan yaro ƙarami kana son shi kamar ranka yana zazzabi sai ka ji ka sukari kwano ɗai ka ba shi sha ka yi mishi wanka da shi sai ka kawo mai magani mai mai baya so kana mishi mai kai mutum kenan mahaluki kenan ka san maslahan ɗanka Allah bai san maslahan ka ba Allah da ya halice ka bai san maslahan ka ba duk sanda kake ma ɗanka da ya kamu da zazzabi ya ce ai wannan dan ina son shi barin jika sukari kwano daya a bashi ya sha ai mishi wanka da sukari kwano daya sha ce ba sha ce maka mame mahaukaci wannan mahaukaci ne sai a kawo magani mai daci yaro baya so a tilasta shi ya sha ai mishi wanka da shi saboda me abin da yafi mishi alkhairi kenan wannan lokaci to haka duk sa'an da ka nemi abu wajen Allah madaukakin sarki baka samu ba abinda zaka tuna Allah dai ba marowaci bane ba talaka bane ba maketaci bane baya bukatan wannan abin saboda ni don bai bani ba yanzu shi ne mai a lokacin da Allah ya hana ka wannan abin abin da yafi maka kenan Allah ya karbi addu'arka amma Allah ya sani fil azal 2018 an baka wannan abin da kake so zai zama sababin halaka sai Allah ya rike shi ya hana ka sai lokacin da ya dace da kai sai ga Allah ya maka wannan abin abubuwa nawa Allah ya baka ba tare da ka roke ka nema ba ba su da iyaka mun manta da kisa annabi Ibrahim annabi Musa rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakkan sai annabi Musa yayi me falamma afaka subhanaka tubtu ilaika sai da ya gama sai Allah ce ya Musa ni fa na zabe ka na baka manzanci da magana ta roka kai nema kai raka'a dubu kai inni safaituka ala nasi برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين abinda na baka shi zaka ka gode abinda na hana ka din nan ka rabu da shi ba haka bane ba inna qaruna kana min qaumi wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latar sai suka ce me ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu lazu hazzin azim ka gani ko masu duniya kenan innahu lazu hazzin azim abinda suke so kenan ina ma da mu muka ci ina ma da mu muka samu ina ma da abin kaza kaza kaza ai baka san hakikanin abin da ke faruwa ba fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh ba haka bane ba waɗanda jiya suke cewa ina ma da ya laita lana misla ma utiya ka suka ce wa asbaha allazina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wai ka anna allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir min ibadi wa yaqdir laula amanna allah alaina la kasafa bina ma mana laula amanna allah ashe hanin da aka yi musu baiwa aka yi musu kenan ba dan Allah ya yi muna baiwa ba da yanzu muna cikin halaka mu ma amma lokacin da ba a basu ba din sun fahimci wannan وفي السطر الثاني محمد رسول الله أمته الحمادون يحمدون الله في السراء والضراء أنا فهمتها يحمدون الله في كل منزلة ويكبرون على كل شرف أو دك أكون كون صوني رعاة الشمس ما معنى رعاة الشمس ما سكلا درانا don su san sallar azhar ta yi sallar la'asar ta yi magaruba ta rana ta faɗi suna kula da rana don su san lokutan sallah yusalluna salata idza jaa waqtuha suna sallatar sallah in lokacin sallah ya zo walau kanu ala ra'as kunnasatin ko da kan juji suke in sallah ya zo sai an san yadda za a yi ai sallah wa ya'taziruna ala awsatihim suna daura kwarjalli sun wa yuwaddi'una atrafahum suna alwala da gabobinsu wa aswatuhum bil-layli fi jawi sama'i ka aswatin nahli muryarsu a cikin dare a sama kaman inda aka tattara kudan zuma zuma suka tattaru suna shiru mai suke yi kana jin shi haka ba jin shiru ya ce haka suke in dare ya yi an fahimta? to hadisi na tara kenan ko? na takwas? ba karanta na takwas ba? na bakwai aka karanta? to na takwas duk hadisi ɗaya ne a an karanta mana wafi satirin sani an karanta na takwas eh suna kama ne ga yanzu ba gaggawa ake ba ku yanzu magaruba ta sake dawowa baya ko a ya ta yi kasa da shida da rabi ne bakwai ma saura a shida yanzu shida da kwata sai a kira magaruba eh
siyasa da jama'a
da yi ne?
da an bincike sa kan da
to ya za a fahimta ya za a fahimta tun da mutum ya tashi yana nasiri firamare sakandare boko yake karantawa ya zai ya fahimci wa'annan tarbiyyar da aka yi masa gida ma ya rabu da ita ya kama tarbiyyar zai ko ka san ku da kuka yi firamare sakandare kuka yi university ba daidai kuke ba da yaron da almajirin da ke cikin birni bai taba fita ba a wajen hausa ma saboda kwakwalwanka ta juye sai dai ka kawo turanci ka fassara da hausa shi kuwa ba ma guje ko kuwa almajiri da ke cikin birni bai taba fita ba hausa yake yi kai sai ya za a fahimci wannan ba sai fahimtar haka yake fahimtar take zuwa ai sai ka yi karatu kuma ka roki Allah haka kawai hadisi na nawa muka tsaya so ranar tara za mu karanta ku na takwas
نعم ان شاء الله إن شاء الله كو sai a yi ta tafiya a hankali ko? amin allahumma hadina fi man hadai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la ya'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alay wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم